الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوني وتمسلنسي don na ganin fara samun da kusa ya wasu jiya sun ce 29 wasu kuma 28 29 ne to amma a gidan rediyo na sun ce 28 masan wanne ne daidai ba na'am shi ne daidai to yau 29 yau ne 29 ko yau 29 ga watan safar shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 26 ga watan tara ko shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan wallafar babban malami al-Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ta'ala amin yan uwa idan ba manta ba muna cikin al-faslul khamis fasali na biyar alaqatul alaqatul shaytan bil insan alaƙar da ke tsakanin shaidanu da mutane mana cikin gaba kuma da marar da yake mana bayani game da hanyoyin da shaidan yake bi wajen halakar da mutane turuqul shaitan li iblalil insan ko hanyoyin da shaidan yake bi wajen halakar da mutane malam ya kawo mana ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta biyar ita ce at-tadarruj fil iblali bi sannu sannu a hankali mataki mataki wajen batar da mutum wanda malayi mana bayani game da wannan gabar shedan baya zuwa kai tsaye lokaci guda ya ce ka aikata wani abu mara kyau da yake so ka yi don ka halaka sai dai yana zuwa maka ne mataki-mataki a hankali a hankali yana tura ka yana tura ka a hankali har sai ka isa inda yake so ka isa na sabon Allah shi ne malayi kamar wata doguwar kisa daga wahabu dan munabbih kissar wancan rahibi mai bauta da aka kawo masa amanar yarinya wanda da ƙarshe an ji yadda abin ya kasance wanda har ya kai ga yi mata ciki ya kashe ta ya kashe ɗan ya kuma binne su da ƙarshe shaidan kuma ya an karar da ‘yan uwanta abin da ya yi wanda shi ma dai da ƙarshe ransa bai tsira ba imaninsa ma kuma bai tsira ba Allah ya kiyaye to wannan kisar anan muka dakata mala ya ce wa rawabnul jauzi bi sanadihi ila wahab ibn munabbihin qala hakanan shi da ibn al-jawzi a cikin littafinsa na talbis iblis ya ƙara rawaito wani asar ɗin daga shi da wahab dan munabbish da isnadinsa ƙala ya ce kana rahibun fi sauma'atihi fi zamanin masihi alaihi salam hakanan bayan wancan rahibi mai bauta da kissarsa ta gabata a baya to ga wani rahibin shi ma ga wani mai bauta ya kasance fi sauma'atihi a cikin gurin bautarsa kamar yadda ne mana bayani sauma'a shine gurin bautar da suke ginawa domin su keɓance kansu su kaɗaita wajen komawa ga Allah maɗaukakin sarki bauta kawai suke babu abin da suke haka an samu wani mai bauta a lokacin annabi isa alaihi salam da yake a cikin gurin bautarsa fa'aradahu iblisu saboda ka sai shaidan yayi nufin shi ma lallai sai ya ga bayansa sai ya batar da shi falam ya ƙadira alaihi sai dai shiɗan bai samu dama ba duk hanyar da zai bi don ya ga ya ɓatar da shi shiɗan ya bi amma allah maɗaukakin sarki ya tsara wancan mutumi sakamakon yana da ilimi daidai gwargwado bi madakhil shaitan da hanyoyin da shaitan yakan biya shiga wa mutum shi sa allah maɗaukakin sarki ya kare shaitan bai nasara a kansa ba fa'atahu bi kulli ra'idatin falam ya ƙadira alaihi ya zo masa da kowace irin yaudara ya zo masa da kowane irin yaudara da siga taɓatarwa falam yaqdir alaihi amma bai samu iko da dama a kansa ba fa atahu mutashabbihan bil masih da yaga duk wani waswasi da wani raye-raye ya zo masa da shi bai samu dama a kansa ba sai ya zo masa a siffar annabi isa dan maryam a zahiri eh kamar yadda muka yi bayani tun a can baya kun san shaɗanu suna da iko su yi tashakkuli ko su canza kalar da suke ciki su zamto kalar mutane ko dabbobi ko ƙwari ko abin da suke so Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan damar so haka shedan shedan tun da shi shedan a cikin annabawan Allah wanne ne bai yi zamani da shi ba ai babu ko tunda ai dukkanin annabawan Allah dukkanin su gaba daya wanne ne shedan bai riga shi zuwa duniya ba babu ba dai baban mu gaba daya shine annabi Adam ba to a gaban sa aka halitta annabi Adam ba yana gani ba eh shi sa ba abin da ai ya ga bai dace mai a fifita shi akan sa ba saboda a gaban sa aka halitta shi ya ga lokacin da aka kwaba yumbin sa aka bar shi ya bushe yayi abin da aka busa masa rai to wannan shine abin da ya abin da to shi sa diya san annabawan Allah saboda ka sai shigar annabi isa alaihi salam ya juye zuwa kamar na annabi isa ya zuwa wancan mai bauta fanadahu ya kiraye shi ayyuhar rahib ya kai wannan mai bauta ashrif alayya fa ana al-masih yace fito ka leko zuwa gare ni ni ne masihu dan maryam ni ne annabi isa fa qala ukallimuka ko ashrif alayya ukallimuka na taba na taba layin kasa ne ashrif alayhi ko zuwa gare ni ku kallim ku zamu wani zamu wani dan zance da kai zamu tattauna kala sai wannan mai bauta ce masa in talik li sha'anika falastu uraddu ma madha min umri yace tafi kai sha'aninka ya kai masihu yace saboda abin da ya riga ya wuce a rayuwa ta baje taba dawa ba me za ka yi mu ba na bukatar komai daga gare ka ina fata an fahimta sai saboda ka in talik li sha'anika tafi ka je kai sha'aninka fa qala ashrif alayhi qala ta masa kaleku fa ana al-masihu ni ne fa annabi isa kaleko ba dai bauta kake ji da ita ba to ni ne annabin da Allah ya aiko maka kaleko inji shedan fa qala sai wannan mutum yace in kuntal masih in kuntal masih fa mali ilayka haja idan har da gaske ka kasance kai ne annabi Isa dan Maryam yace to bana da bukatar ka bana da bukatar wani abu a gare ka me dalili yace alasta qad amartana bil ibadati wa wa'adtana bil qiyamati ba ka riga kai mana umarni da bauta wa Allah madaukakin sarki ba duk ibadar da zamu ka koyar da mu wa wa'adtana bil qiyama kai mana alƙawarin alƙiyama kuma za a yi mana sakamako ba abinda ka zo mana da shi ba kenan to in ko haka ne in talik li sha'anika fala hajata li minka ka je kai sha'anika ba da wata bukata zuwa gare ka addinin da ka zo da shi ga abinda ka ce mu yi kuma ina kokari wajen aiwatar da shi to me zan maka kenan ina ba ta fahimta yawa saboda a lokacin annabi isa alaihi salam ya gama zamaninsa ya tafi addinin da ya zo da shi ya isar ya gama isar da addinin da allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi to kuma me za a ƙara ina fata an fahimta kamar yanzu ne fa mutum ya ce mafarki annabi ya ba shi wani sabon salati an fahimta yanzu yadda muke cikin nan kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faci ba to kawai sai wani ya ce ai ya ga annabi a cikin mafarki a cikin mafarki ya ce a rinka yin abu kaza ko ai abu kaza kaga akwai musulmi na kirki mai hankali da ilimi da zai yarda da shi ba za a yarda da shi yawa sai dai har yanzu kuma irin wannan din zaka samu akwai wanda suke cewa kuma sun ga annabi a cikin mafarki ko annabi yana zuwa musu a farki kuma sai ga mutane sun rubuta su suna zuwa zuwa gare su ina fata an gane sai su ga cewa ai lamarin ubangiji ne baiwar Allah ce sai mutum ya ce wallahi baiwa ce Allah ya masa baiwa shi fili yake ganin annabi eh karare yake ganin annabi kuma kaga abin mamaki shine tunda sayyidina Abubakar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda yake tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya bar duniya bai taɓa cewa annabi ya zo masa ba bai taɓa cewa annabi ya ba shi wani sabon abu ba a fili ko a farki bai taɓa ba haka sayyidina umar haka sayyidina usman haka ƙaninsa sayyidina ali haka matarsa na na aisha wacce ya fi so haka sauran matayensa duk ba su taɓa cewa sun gan shi ya ba su wani abu to amma sai a wani zamani a wani ƙauye a wani lungu sai a samu wani ko sai a samu wata sai ta ce annabi yana zo mata a fili suna hira kuma wai abun mamaki yan uwa abinda zai baka mamaki wai sai kaga wasu daga cikin mutane musulmi kuma sun rubu da irin waɗannan har ana zuwa wajen su karɓar magani da tabarriki ana zuwa su yi addu'a a cikin ruwa ko su bada magani ko abin da ya kama da haka to shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsakani da Allah lokacin da ya rayu isar da sakon musulunci mai bada magani ya zama to dan yana zuwa wajen ki ko yana zuwa wajen ka kawai sai ka zama mai bada magani ina ba ta fahimta wato abubuwa da yawa yan uwa ko baka da ilimi hankalinka ya kamata ya rinka aiki to madakhil na shaidan madakhil na shaidan inda su irin waɗannan mutanen da shaidan yake zo musu a siffar wani mutum ya ce musu shine annabi inda a ce suna da karatu da ilimi ba su yadda ba wallahi kwata-kwata ba su yadda sun san ƙarya yake annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koma ga Allah ba zai ƙara dawowa ba sai lokacin da Allah madaukakin sarki yayi mai ya tashi duniyarsa shi sa annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhara ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara kecewa na fito ba alfahari nake yi ba wannan mai yake nunawa ashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne wanda zai fara tashi idan Allah ya busa kafansa an fahimta ba wai annabi yanzu yana cikin kabarinsa kuma yana tashi ya fito ba wanda duk wanda ya gaya maka haka yau annabi ƙarya Allah madaukakin sarki bai faɗa haka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai faɗa haka ba to yadda abin ya faru a lokacin annabi Isa har yanzu shi dan yana irin wannan yaudarar ya zo wasu mutanen da ya fahimci ba su fahimce shi ba ba su gane shi ba ya ce musu shi annabi ne ba a shigar annabi ba fa kada ka fahimta bai isa shaidan bai isa ya shigar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yayi kada eh haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inna shaytana la yatamathalu bi shaidan ba zai iya ya kamanceceniya da ni ba bai isa ba amma zai iya zo musu a matsayin wani balarabe kawai farin fata ce ni ne annabi to su ba san annabi ba ba su karanta sirar annabi ba dama ballantana su ga siffofin sa yayi ke kuma balarabe balarabe ne annabi ne shikenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shedan ne shi sa wanda suke cewa dinnan suna ganin annabi wasu daga ciki wallahi daga ciki suke shedan suke gani tare da cewa wasu tantiran makareta ne kawai amma wasu daga cikin ne shedan yakan zo musu saboda shedan duk wata hanya da ya san zai bi halakar da mutane ta karkashin wani mutum to zai ya riga ya san wannan al'umma ba wanda suke so kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa duk abin da aka jingina shi zuwa gare shi zaka mutane sun tafi ko na gaske ne ko ba na gaske bane to shi sa akwai buƙatar mutum yayi karatu sosai ya fahimci makida da lunguna da shedan yake fakewa dan ya halakar da mutane to haka wannan al'amari ya kasance yace masa ka leko ni ne annabi Isa yace masa to amma kai ne annabi Isa ya bani da buƙatar wani abin a wajenka kai mana alƙawari ka zo mana da addini ka ce mu yi ibada kuma mun yi ka zo kai mana alƙawari cewa a lahira Allah zai bada sakamako wanda ya daidai a bashi aljanna wanda ya kuskure a kai shi wuta shikenan mun yarda da wannan to me kuma zaka min yanzu yace fan talaqa al-la'inu wa tarakahu da shedan ya ga dai babu wata hanya mala yace fan talaqa al-la'inu sai la'antaccen Allah ya kama gaban sa ya gudu wa tarakahu ya rabu da mutumin ya san babu wata makama a jikin mutumin da zai iya kamawa ya halakar da shi unzur ila kilal abidaini sai mala yace kalli waɗannan masu bauta guda biyu suwaye masu bauta guda biyu da na sacin da ya wuce da wannan ku kalle su kun ga shi na farko shedan yazo masa da me yazo masa da me da hila kuma ya nasara akan sa ko wannan kuma yazo masa da hila yayi me ya kasa cin nasara akan sa me bambanta su ɗan uwa shine ilimi shine ilimi saboda haka kowanne daga cikin su rahibi ne idan suka ce rahibi abinda suke nufi da shi shine mai bauta zai iya kasancewa mai bauta ne tsantsa ba shi da ilimi ko kaɗan bautar ce kawai zai iya kasancewa kuma mai bauta ne amma kuma akwai wani gaure na ilimi kamar wannan na biyu ina fata an gane saboda su wancan a lokaci suna da wata ɗabi'a kamar yadda na faɗa wancan sashin ta keɓance kai a samu wani lungu ko a samu wani ɗaki a shiga ita ibada ba a fitowa kwata-kwata ba a fitowa an kaga an fito to sai dai ko biyan buƙata ta ɗan adam amma abinci ma sai dai a kawo maka to suna da wannan ɗabi'ar shi ne irin ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya zarge su a cikin na cikin suratul hadidi ne ƙarshen suratul hadidi wa ruhbaniyati ni btada'uha ko ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwani lillahi ta'ala wa ma ra'awha haqqa riayatiha wa ruhbaniyati ni btada'uha da ruhbaniyanci shine irin wannan al'amari ruhbaniyanci mutum ya je kebance kansa ya tabauta ba sa aure ba sa kuma babu ruwansu ba ruwansa da mata kawai ibada Allah ta ibtada'uha wanda su ne suka kirkiro ta ba fa Allah ya sa su Allah da kansa ya faɗa ibtada'uha ma kataba Allah alaiha ba Allah madaukakin sarki ya wajabta musu ita ba shi ya rubuta musu ita ba sai dai sun yi ne ibtigha ridwanillah neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce fa mara auha amma da suka kirkiro din ba su iya kiyaye ta ba haqqari ayati haqiqanin kiyayewarta ina fata an fahimta yau to shi sa ka'ida addini duk wani abu da ka kirkiro wanda ba annabi ya zo da shi ba za ka ga wallahi ba a kiyaye shi yadda ya kamata sai ya samu canji sai ya samu ƙari sai ya samu kwalliya sai an tattanza shi addinin musulunci ne yadda yake baya canzuwa zai sallar la'asar tun da annabi ya fara ta an taɓa canza ta sallar magariba fa azumin ramadana fa duk yadda ibadar da annabi zo da ita wallahi ba ta canzawa amma ku duba ku gani duk abin da yake ba addinin musulunci bane a kirkiro shi ake bayan annabi wallahi zaka ga daga lokacin da aka fara shi zuwa yanzu ba haka yake ba sai na ce maka kaza da kaza ba ka je ka kalli ko menene ko menene sai kaga daban sai kaga akwai canji a cikin sa to haka haka al'amarin bid'a yake Allah madaukakin sarki mana tsari da bid'a wannan asar malam ya ciro shi ne a cikin littafin talbis iblis kamar yadda ya ambata malam ce wasani al'awwal mai bauta na farko a ballahu shaitanu bi sababi zahali shaitan ya batar da shi ne sakamakon jahilcinsa wasani shi kuma mai bauta na biyu usima min ash-shaytani an bashi katanga an tsare shi ne daga shaytani bi sababi ilmihi saboda ilimin da Allah madaukakin sarki azurta shi da shi walidha malaci saboda wannan ne qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa fadlul alimi ala al-abidi fifikon da ke tsakanin mai bauta da mai ilimi a fahimta ya uwa mutumin da yake ta bauta kawai amma bauta ce babu karatu da mutumin da ya mai da hankali wajen neman karatun ilimin da zai san Allah maɗaukakin sarki ya san haƙoƙin Allah da manzansa ya san hukunce-hukuncen shari'a fifikonsu bambancinsu sai annabi ce ka fabli ala adina rajulun min ashabi kamar falalata ce ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda yake mafi ƙasa daga cikin sahabbaina dan uwa an fahimta yanzu ba ma sahabban annabawa daga cikin annabawa da manzanni kaf akwai wanda zaka haɗa shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu kwata kwata to balle kuma sahabbai to annabi ya ce bambancin mutumin da yake ibada kadai ya ta ibada kullun sallah azumin nafila haka ya tai amma ba shi da ilimi ba da jahilci yake yi to kuma mutumin da yana yin sallolin sa na nafila a na farilla ya kiyaye su sannan yana kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya bashi dama gurgudan iko na nafilfili yana yi ba lalle ya kai wancan din ba amma shi kuma ya kifo wajen neman karatun addini don ya gyara ibadarsa to bambancin shine kamar kamar annabi Muhammad ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da na kasa daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai hadi babu hadi kwata kwata to shi yasa kun ga yadda neman ilimi yake wato bautar ma da kake yi bautar ma da kake in ba ta in babu ilimi a cikinta wallahi akwai matsala a cikinta shi sa kai tsaye Allah madaukakin sarki sai hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna inna ma yatadhakkaru ulul albab shin wai taya ma za a yi a hada wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi kwata kwata bambancin su kamar yadda kake ganin sama ne da ka kwata kwata babu haƙi komai da ka sani ba ba wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi in na ce wanda yake da ilimi ba fa lallai sai malami ba a'a duk mutum da yake kokarin ya je ya zauna a wajen karatu ya koyi karatu wannan insha Allah ta'ala dalibi ne mai kokarin zama malami dama abin guda biyu ne ko dai malami ko wanda yake kokarin zama malami shine dalibin da yake karatu to kada ka kasance na uku ba ruwanka da karatu ibadar ta kama ibadar ta kama zaka ga Allah madaukakin sarki ba san ta yake ba sosai me dalilin da yasa na faɗa ka saboda baka yin ta yadda baka yin ta yadda shar'anta maka baka iya yin ta yadda ya kamata balle ka yi ta yadda yake so balle karba yadda ake karbar ibada ya baka ladan da ya dace da kai to shi sa ƴan uwa neman ilimi kamar yadda nake maimaita mana wallahi ba ba ba na fila bane ba ganin dama bane dole ne dole ne a matsayinka na musulmi wajibi ne dolanka ne ka samu inda za ka je ka rinka fahimtar addininka na musulunci wannan baka da zaɓi a kansa dole ne ‘yan uwa musamman musamman ilimin tauhidi musamman ilimin tauhidi ilimin da zai nuna maka Allah maɗaukakin sarki ilimin da zai nuna maka waye Allah subhanahu wata'ala me ya haƙƙinsa a kanka me cece shirka da rabe-rabenta don ka guje mata ka faɗa cikinta da ilimin sanin waye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sannan sai ka san ilimin me ilimin abin da zai gyara maka ibadanka shi sa aiko mai ahalari ba farkon abin da ya fara shi ne awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce me tashihu imani farkon abin da ya wajaba kun ji abin da ya ce ba abin da ya wajaba ba abin da ya mustahabbanta ba abin da ya wajaba akan mukallafi wanda shari'a ta hukunta shine ce tashihu imani inganta imaninsa me yake nufi da inganta imaninsa shine bayanin da na ga mana yanzu shine neman ilimin tauhidi da abin da zai gyara maka akidarka dan kuwa dole ne ba za ka je wajen Allah maɗaukakin sarki ka ba da uzurin jahilci ba ku fahimta a lahira a duniya ne ake bada uzuri da jahilci yanwa amma a lahira wallahi jahilci ba ilimi bane a lahira wallahi ilimi a jahilci ba ilimi bane a duniya idan kai abu za a ce masa ai wani jahili ne a mai uzuri bai sani bane amma da zaraka koma ga Allah madaukakin sarki shin Allah madaukakin sarki bai turo manzo ba ya turo manzo manzo ya isar ko bai isar ba ya isar bayan manzo an samu wanda suka dauki sakon na manzo suka isar da shi ko ba a samu ba an samu to kai me yasa baka je ka nima ba saboda ka duk aikin da kai na ibada da jahilci ɗan uwa ka mutu haka baka da ujiri baka da ujiri in dai baka neman karatu wallahi ɗan uwa mu fahimci wannan saboda ka neman karatu na addini dole ne wannan dole ne yadda muka kifu muka mai da hankalin wajen neman duniya zaka ga neman ilimin duniya ya fi dada mu da ƙasa da mu da ƴaƴanmu sama da yadda muke neman ilimin addini idan neman ilimin duniya ne mun damu da shi damuwa mai yawa mun ba shi kulliyanmu gaba da mun yadda muka shi ko nawa ne akan neman ilimin duniya amma neman ilimin addini ku duba neman ilimin addini akwai inda ake karatuttukan addini free majalan ko sisi ba za ka biya ba zuwa kai ko ka zauna ka saurara amma ana ta karatun addini abinda ake karanta mutum bai san komai daga ciki ba alula bai gama iyawa ba amma yana waje yana ta surutu yana ta hira hirar banza da tawafi kuma hirar duniya ce siyasa ce bal abinda ba zai amfane shi ba duniya ko lahira abinda ake karantarwa a masallacin unguwarsu wallahi bai san shi ba amma yana waje yana hira yana hira kuma da an tashi mutum addini shine akan gaba gaba eh shi ma yanzu aka raba kallawo ne shek ne shi ma zai yi bayani akan addini zai tsoma baki akan wallahi kuwa ganganci ne wannan ganganci ne wannan yan uwa mu sani cewa mutum bashi da uzuri wajen neman ilimin addini dole ne wajibi ne dole ne wajibi ne Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ilimi wani hadisi imam turmizi ya fitar da shi daga hadisin abu umama ya ce hadisi ne sahihi abu na shida daga cikin hanyoyin da shaɗan yake bi wajen halakar da mutane shine asaddu anil haqqi asaddu anil haqqi shine toshe duk wata hanyar da shaɗan ya fahimci zaka fahimci gaskiya toshe duk wata kofa da shaɗan ya san zaka saurari gaskiya ko zaka gane gaskiya ka bi ta shaɗan zai bi hanyar ya zauna akan ta toshe hana kallanta to wannan na ɗaya daga cikin hanyoyinsu za mu je da al'amarin yake malici a kada shaitanu ala nafsihi ahadan shaitan ya ɗaukar wa kansa alƙawari la yudillanna bani adama wa la yughyannahum ajma'ina lallai sai ya batar da ƴan adam kuma sai ya halakar da su dukkanin su dukkanin su sai ya halakar da su sai ce illa man i'tasama minhum billahi sai dai wanda ya nemi kariya daga cikinsu da Allah maɗaukakin sarki to wannan shi kaɗai ne shaɗan ba iya ɓatar da shi wata hassana bi hisnil ikhlasi kuma ya katangu da katanga ta ikhlasi ta yin abu don Allah fa zalika la sabila li shaytan ilayhi irin wannan irin waɗannan to sune zaga shaytan ba shi da hanya ba shi da kofa zuwa kaiwa zuwa gare su ba zai iya musu komai ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce qala fa bima aghwaytani a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya haikaito mana kissar halittar annaba adam da kuma yadda shaytan ya bijirewa Allah madaukakin sarki wajen yi masa sujada lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su wa shaytan su wa annaba adam sujada duka sun fadi sun yi sujada banda shaytan shaytan ya yi wa annaba adam sujada da hujjar shi ne mafi alkhairi sama da sama da annaba adam saboda an halicce shi daga wuta shi kuma an halicce shi daga daga daga tabo to sai Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya tsine wa shedan kuma ya kore shi daga rahamarsa to sai shedan ya ce qala fa bima aghwaytani shine ayar da zamu karanta ya ubangiji kai tsaye yake ga Allah madaukakin sarki fa bima aghwayta wannan ta din da waye ke damirul mukhatab ne ko kai tsaye kamar ina magana ni da kai ne fa bima aghwaytani saboda halakar da ni da kai kai tsaye yake ga Allah madaukakin sarki kun ga ba ta amara kunya a duniya kamar shedan ba ba a taɓa yi ba fabi ma a ni sakamakon halakar da ni da kai ya ubangiji la'aƙa'udan na lahun saraƙakal mustaƙima lallai zan zaune musu hanyar ka miƙaƙiya hanyar ka madaidaiciya me yake nufi da zai zo ne musu zai zauna akan hanya miƙaƙiya ta yadda duk wanda zo su ya kautar da shi daga kanta hanya ce guda ɗaya idan za a wuce to sai kuma wani zauna ya toshe hanyar duk wanda ya zo mai zai kenan sai dai ya kauce hanya ko ya bi ta wata hanyar to abin da yake nufi kenan duk wanda yazo zai kautar da shi daga wannan hanyar ta Allah subhanahu wataala mai kakkiya sannan sai ce summa la'atiyannahum sannan sai na zo musu shi annabi adam da ƴaƴansa dukkanin su zan zo musu min baini aidihim ta gaba gare su shedan zai zo mana ta gaba wa min khalfihim sannan zai zo musu ta baya zai zo mana ta baya wa an aymanihim zai zo musu ta dama zai zo mana ta dama kenan wa an shama'ilihim zai zo mana ta hagu a cikin jihad din nan wanne ne shedan bai faɗa ba zai zo ta gaba zai zo ta baya zai zo ta hagu zai zo ta dama ina ne bai faɗa ba sama da ƙasa ko amma duk zai zo shi sa an kai gaba akwai shaida an kai ba akwai shaida an kai dama akwai shaida an kai hagu akwai shaida akwai inda kake tafiya inda ba nan ba kana tashi sama ne kana shiga cikin ƙasa ne duk inda za ka yi tafiya yanzu ka fito daga gidanka duk inda za ka yi gaba ne ko baya hagu ko dama duk inda za ka yi to duk inda kake akwai shaidan a wajen shi ya faɗa wa Allah maɗaukakin sarki wannan magana sun mala'ati yallahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin haka yace yace ba za ka sami ba za ka samu da yawa daga cikin suna gode maka ba ya ubangiji sai sun kafirce maka sai sun batulce maka qala al-qurtubi babban malamin tafsiri abu abdullahi al-qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa la'aƙa'udanna lahum siratakal mustaqim abinda shi yake nufi da zan zaune musu hanyarka wacce take miƙarƙiya madaidaiciya ai bis saddi anhu ta hanyar a toshe wannan hanyar na hana su binta wata zinil batili hatta yi huliku kama halaka da kuma ta hanyar ƙawata musu ɓarna da ƙarya abinda ba daidai mai musu da shi daidai abin da yake barna ce in nuna musu shi a siffar daidai sai su halaka kamar yadda shi ma ya halaka haka imam al-qurtubi ya faɗa qala yace was-sirat al-mustaqim huwa at-tariq ila al-janna abinda ake nufi da as-sirat al-mustaqim a wannan ayar cewa zan zauna musu a hanyar ka miƙaƙiya shine hanyar da za ta kai su aljannar firdausi ko kuma aljanna hanyar da mutane idan sun bita za ta kai su aljanna kai tsaye to sai shaidan ya zauna akan wannan hanyar ya kautar da ita ya kautar da mu daga kanta kun ga idan muka kauce daga kan hanyar aljanna hanyar ina zamu je kenan Allah ya kiyaye to shine abin da yake nufi Allah kada ya bashi sa'a eh sai dai shi da ina ta ina ta tabi wannan magana ce mutane daga tafsirul khutabi ala al-hakam ibn utayba abu muhammad al-hakam ibn utayba yake cewa ɗaya ne daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai da suka rayu a garin kufa ta iraki babban malamin tabi'i ne yace min bayni aidihim abinda ake nufi da min bayni aidihim abinda shada yake nufi da zan zo musu ta gaba gare su yace min dunyahu zan zo musu ne daga duniyar su abinda ya shafi duniyar su wa min khalfihim a bayan su zan zo musu ta bayan su yace min akhiratihim daga lahirar su ma'ana zai zo mana a cikin sha'anin lahirar mu kenan wa an aymanihim zai zo musu ta dama gare su ya'ani hasanatihim zai zo musu ta sha'anin kyawawan ayyukansu su wa an shama'ilihim zai zo musu tahagunsu ya'ani sayyi'atihim zai zo musu ta sha'anin abin da ya shafi munanan ayyukansu wannan zamu zo mu ji tafsirin wannan maganar insha Allah ta'ala a gaba malam zai fassara mana ita sai ce qala an-nahal babban malami an-nahal yake cewa hadha qawlu qawlun hasan yace wannan zance ne mai kyau wannan zance da ibn utayba ya kawo cewa zai zo musu ta gaba gare su duniyar su bayan su lahirar su daman su kyawawan ayyukan sahabun su munanan ayyukan sai ce wannan zance ne mai kyau yace amma sharhin magana yadda zaka gane ta a fili karara shine anna ma'ana abinda yake nufi summa la'atiyannahum min bayni aydihim sannan zan zo musu ta gaba gare su yace min duniyahum hatta yakdhibu bima fi hamil ayati wa akhbari umam salifa yace zan zo musu a cikin sha'anin duniyarsu zan sa su rinka ƙaryata ma fi hamil ayati Abin da ke cikin duniyar na ayoyin Allah maɗaukakin sarki da ya ajiye wa akhbaril umami salifa da labaran al'ummomin da suka gabata shedan zai samu rinka ƙaryata waɗannan abubuwa ayoyin da Allah ya ajiye rana wata taurari ruwan sama da irin waɗannan abubuwan duk manyan ayoyin Allah subhanahu wataala ne da suke nuni zuwa ga samuwar Allah maɗaukakin sarki to duk zai sa mutane su daina ɗaukar izina da su sannan Allah maɗaukin sarki ya bamu labarin mutanen da suka gabata wanda suka kafirce wa Allah Allah ya halakar da su wanda suka bijire wa manzannin su Allah maɗaukin sarki ya dammara su duk sai shaɗan ya kasance mana ɗaukar waɗannan labarai kai kamar labarin tatsuniya ne shafa labari shuni ne kawai ka ji wani labarin da ya burge ka kawai ka yi farin ciki in na farin ciki ne kai na bakin ciki in na bakin ciki ne ka tashi ka kada rigar ka ci gaba da harkokinka amma ɗaukar izina a kansa ba babu yanzu labarin gizo ko koki bai abin ɗaukar izina a kansa kawai labari ne ka ji kai dariya ko ka ji haushi ka tashi ka tafiyar ka maybe ka manta to haka shaitan yake so mai mana da labaran alkur'ani bayan Allah subhanahu wataala ya ce mana laqad kana fi qisasihim ibaratan li ulil absar lalle a cikin labaran nan da Allah yake bayarwa na mutanen baya samudawa adawa da sauransu na cikin alkur'ani yace lalle akwai abin daukar izina amma ga masu hankali ga masu kallo to in baka cikin masu hankali ka sai kaga shaitan ya tafi da kai to haka malam ya faɗa yace wa min khalfihim abinda yake nufi da min khalfihim zai zo mana ta baya min akhiratihim hatta yakdhibu biha zai zo mana a cikin sha'anin lahira ma har mutane sun kare ta lahira ya kasance sha'anin lahira mutane ba su dauke shi a matsayin komai ba yanzu kowa zai ji ana bada labarin lahira akwai kiyama akwai kabari akwai kaza ana bada labari kowa sai hankalin sa ya tashi amma sai kaga kuma aikin da muke nayo da kullun ya kasa gasgata wancan tsoron da muka ji kamar ban mu yadda akwai ma lahira ba aikin da muke sai ga anya kuma mutum ya da akwai lahira mutumin da aka ce za a je a haka kabari a sashi a ciki wannan dan ramin abin ne shi kowa ya tafi ya bar shi mala'iku su dara a kansa da guduma su mai tambaya in ya kasa su buge shi sannan idan Allah ya tashi kiyamar sa a yi masa hisabi idan aljanna aljanna idan wuta a kai shi wuta duk wannan a ce mutum ya san akwai wannan kuma ya je rinka aikata irin abubuwan da yake aikata to shedan ya dawo alƙawari da man sai ya zo mana ta baya gare mu ana zai samu rinka kare ta lahira mun ji ta amma ba mu yadda da ita ba mun samu labarinta amma yadda da shi shi ne ya ce wa an aimanihim abinda yake nufi da zai zo mana ta damanmu fi hasanatihim wa umuru dinihim ma'ana cikin al'amarin da suka shafi aikin ladanmu da al'amarin addininmu wa yadullu ala hadha qawlihi yace malam yace zaka ƙara fahimtar wannan karara a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki innakum kuntum ta'atuna na anil yamin ma'ana 'yan wuta idan suka shiga wuta to hatta autar akwai jagorori akwai na ƙasa ma'ana a duniya akwai wanda ya ja mutum ya kai shi inda zai halaka akwai wani aboki ko wani mai gida ko wani wanda ka bi shi ya halaka kai batar da kai ba za ka ba ka rasa wannan ba to idan aka shiga wuta su a tsakaninsu za su rinka musanyin yawo su ƙananan suna tsinewa manyan manyan suna cewa ba ruwanmu dama kuma mutanen banza ne shi sa kuka bi mu ina fata an fahimta Allah ya tsare wallahi abin da zai faru kenan duk wanda ka bi halakar da kai a duniya ko abokin ka ne kai ka wajen saban Allah wallahi idan kun hada a cikin wuta zaka tsine masa albarka shi ma ya tsine maka albarka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoya majibanta wanda za gansu kullun tare Allah ya tsara tashin alkiyama makiya za su zamto masu tsina wa juna sai wanda suka gina wannan soyayya tasu akan tsoron Allah wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum wa ma'awahum an-nar ma lahum min nasiri haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to idan suka shigo ta za ta rinka cewa da juna innakum kuntum ta'tuna na anil yamin ai ku kuka rinka zo mana ta hannun daman mu me suke nufi da ta hannun dama shine fassara da malam yayi ta ɓangaren duk abin kirki da za mu sai ku hana mu duk inda za ku za mu ku kai mu wajen saɓan Allah ne inda ake rawa inda ake disko inda ake yin ba daidai ba duk nan kuke kai mu wajen shaye-shaye wajen neman mata duk nan za ka kai wani abokinka ne amma ba zai iya ɗaukar naira dubu ya baka ba amma zai sai maka yan shaye sai sai maka na dubu biyar wallahi kuwa dan Allah wani irin aboki ne wannan kana da kana matsalar dubu ɗaya wallahi ba zai baka ba amma zai sai maka kayan maye na dubu biyar ka sha kai kai man ba zai baka kuɗi ba amma zai biya maka kuɗi ka nemi mata zai biya maka dubu biyar ka je kai zina kai zina kai ka saba Allah madaukakin sarki amma ɗari biyar ba zai baka ka je ka ci biskit ko ka sha alawa ba ko ka ci abin da zai amfane ka to wannan kowa ne da shi duk yadda kuke da shi garba da shi wallahi ba aboki bane eh ka je ka samu ka je ka samu wanda zai iya sai muku data ku ci data ta naira goma kwarai da gaske sai guda ɗaya baka ɗaya ka ci shi ma ya ci ɗaya wallahi kuwa an kai abinda ba daidai bai cewa na ba daidai bai wannan ka daina wannan shine abokin arziki ko mu dan gidan wane ne kuma komai kudin babansa ka rabu da shi wannan ba abokin ka bane saboda ranar tashin kiyama sai an shiga cikin wuta sannan za a gane matsala wannan duk abinda muke faɗa yanzu wani ɗauka kawai yake kamar labari ake amma wallahi ɗan uwa idan aka shiga cikin wuta sai an ga wannan Allah ya kiyaye mu da shiga wutan ma gaba amma in dai an je sai an gani haka Allah subhanahu wataala ya bada labari a cikin littafinsa za su ce innakum kuntum kun kasance ku dinnan ta'atuna na a duniya kuna zo mana alil yamini ta bangaren dama me ta bangaren dama ta bangaren duk wani kyakkyawan aiki sai ku hana miki amma ta bangaren ta mummunan aiki ne ba sai ku ba mu Allah ya kyauta amin
wa an shama'ilihim yace haka nan fassara wa an shama'ilihim abin da ake nufi da za su zo mana ta bangaren hagu ya'ani sayyi'atihim ta bangaren mummunan aiki ay yattabi'una ash-shahawat li'annahu yuzayyinha lahum za su rinka bibiyar shedan zai sa mutane su rinka bibiyar abubuwa na sha'awa sha'awai saboda me zai kawata musu duk wannan duk wani mummunan abu duk abin da ba shi da kyau shedan zai kawata maka shi shine zai zo mana ta bangaren hagu duk abin da ba shi da kyau sai mai maka da shi mai kyau kamar da makaranta a baya sai Allah madaukakin sarki ce wala tajidu aktharuhum shakirina shedan yace da Allah madaukakin sarki ba za ka sami bayin ka ba da yawa daga cikin su shakirina masu gode maka mun gode wa Allah madaukakin sarki da shedan yace aktharuhum mafi yawancin su kun ga akwai mafi karancin su kenan ko to Allah ya samu daga cikin su eh shine Allah ya samu daga daga cikin su saboda da cewa gaba ɗaya kaga shine akwai matsala ai muwahhidina malai yace abin da yake nufi shine ai muwahhidina masu kadaita ka ta'iina masu yi maka biyayya mubhirina shukur masu bayyana gode su gare ka da yawa daga cikin su baka samu wanda suke maka aka baya ubangiji intaha zancen da aka dauko daga tafsirul qurtubi ya take anan mu wannan imam al-qurtubi ne ya kawo wannan maganganu Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe sai mu dora daga zancen Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya fara masa yadda yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك